إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم عما بعد يا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوا ربكم في سركم وعلانيتكم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فذكر الله تبارك وتعالى نور في الوجه وحياة للقلب ورضا للرب وهو الحصن الحصين من الشيطان وذكر الله تعالى يكون في كل الأحوال في الرخاء والشدة وفي الليل والنهار حتى عند لقاء العدو أمرنا الله تبارك وتعالى بالذكر حيث قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فالذكر من أحب الأعمال إلى الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ذكر الله تعالى وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يتشبث به فقال لا يزالك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وجاء في الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يحيى بن زكريا عليه السلام وما أمره ربه تبليغه لقومه فقال وأمركم بذ وآمركم بذكر الله كثيرا ومثل ذلك ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لذكره أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين bayan godiya ga Allah madaukaki da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar kullum muna jan hankalin junanmu da mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa mu aikata abin da ya umarce mu da shi mu nisanci abin da ya hana mu wanda wannan shine haƙiƙanin ma'anar taqwa bayan haka ya ku bayin Allah Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin alƙur'ani ya ku masu imani ku ambaci Allah ambato mai yawa kuma sannan ku tsarkake shi wato ku yi tasbihi safiya da maraice don haka ya ku bayin Allah wannan magana ta Ubangiji umarni ne cewa lalle mu yi zikirin Allah zikirin Allah shi ne rayuwa ta zuciyar musulmi duk zuciyar da ba ta zikirin Allah to matacciyar zuciya ce zikirin Allah kuma har yanzu haske ne a fuska yana sabbaba wa mutum haske a fuskarsa da nabura shine haske na imani da annuri da Allah ke sawa a fuskar mutum kuma shine rayuwar zuciya kuma shine samun yarda ga ubangiji ma'ana bawa zai samu ubangiji ya yarda da shi shekul islam ibn taymiya yana cewa ambatan Allah ga mutum kamar ruwa ne ga kifi in dai mutum ya san muhimmancin ruwa ga kifi to haka ambatan Allah yake ga ɗan adam musulmi mumini ba za ka iya suranta a ce ga kifi yana rayuwa in babu ruwa ba to haka nan musulmi zuciyarsa in ba zikirin Allah ba tunan Allah ba tuntuntuni a halittar Allah da tuna girman Allah in babu wannan a zuciya to shikenan babu mutum babu mai imani babu musulunci ba ana nufin mutum ya kafirta ba amma dai ma'ana ɗanɗanon imani yana tafiya garɗin da mutum zai samu na kusantar ubangiji sakamakon ambatan Allah da jin imani da annuri da Allah zai sa a fuskarsa duk sai a neme shi a rasa saboda babu zikirin Allah zikirin Allah kuma har yanzu shine katanga mai katange mutum daga shedan duk mutumin da yake so Allah ya tsare shi daga sharrin shedan to ya dimanci zikirin Allah subhanahu wataala a kowane lokaci ita kadai ce ibadar da da Allah ya umarni da ita yace ayi da yawa sauran ayyuka sai ka ji an ambaci ku yi mai kyau ku bauta wa Allah da ayyuka masu kyau amma zikiri da Allah ya ambace shi sai ce ku ambaci Allah ambato mai yawa saboda shi yawaita zikirin shi ke sa ka samu waɗannan fa'idojin da natsuwa a zuciya da ƙarfin imani da kyakkyawar alaƙa da Ubangijinka zikirin Allah ana yin sa ne a kowane hali babu wani hali da mutum zai ce baya cikin zikirin Allah a cikin halin yalwa da natsuwa da kwanciyar hankali da taƙallubi da jujjuyawa a cikin ni'imomin Allah hakanan kuma a cikin halin rashi da damuwa da talauci da kunci ba a manta Allah in ka manta Allah to kuma wa zai fidda kai daga damuwar daka in kana cikin damuwa ka tuna Allah ka juya ka fuskance shi ka ji girmansa ka girmama shi a zuciya ka girmama shi da harshenka ka roƙe shi sai ya amsa maka sannan ana yin zikiri cikin dare ana yin shi cikin yini kai har a lokacin da ake haduwa da abokan gaba a cikin halin yaƙi a lokacin da hankali ya dugunzuma wani hankalin ma bai san inda yake ba to a wannan yanayin ma Allah bai bar mu ba sai da ya umarni ai zikiri Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza laqitum fi'atan in kun haɗu da wata ƙungiya wani yanki daga kafirai kenan ana yaƙi fasbutu to ku tabbata kada ku raurawa a zuciya kada ku razana kada ku tsorata sai kuma yace wadhkurullaha katira kuma ku ambaci Allah ambato mai yawa a halin me a halin yaƙi to ballantana a ce kana nutse ka keɓanta daga kai sai ubangijinka a ce kuma baka ambace shi ba yanzu babu lokacin da muke buƙatar a tuna mana muhimmancin zikirin Allah irin wannan zamanin da muke ciki da kowa wayarsa ta ɗauke masa hankali Allah subhanahu ta'ala ya yi mana wannan hali ya juye zukatanmu zuwa ga san Allah da ambatan Allah da tsayawa akan tafarkin Allah Allah ya ce la'allakum tuflihun in kuka yi haka to za ku rabauta rabauta duniya rabauta kuma a lahira don haka zikiri shine mafi soyuwar abin da Allah madaukaki yake so daga bawansa a cikin ayyuka shi yasa Allah madaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba mu labari yake cewa shin bana ba ku labari ba da aikin da ya fi muku alheri kuma aikin da ya fi muku tsarki a wurin sarkinku ubangijinku kuma shi ne ya fi ɗaukakawa ga darajarku aikin da shi ya fi muku da a ce ku ciyar da zinare da azurfa makon da ya gabata mun tattauna akan taimakawa mabukata da yin sadaka to aikin da ya fi wannan sadakar muhimmanci ka ɗau zinare da azurfa ka bayar don taimakon addini zikirin Allah ya fi wannan daraja ya fi shi girma kai ba wannan ba wa khairin lakum min an talqaw aduwakum zikirin Allah ya fi muku a ce kun haɗu da abokan gaba girmansa har ya fi jihadi ma'ana haɗuwar da za ku yi da ubangiji ai da abokan gabarku to zikirin Allah sama yake da shi abokan gaban nan dan karka fahimci wani abu ake nufi sai ce fatadribu a anaqahum wa yadribu a anaqakum kuna saran wuyan su suna saran naku wuyan a irin wannan halin to ambatan Allah yafi kowace ibada to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zikrullah zikrullah ambatan Allah shine sama da waɗannan abubuwa wata rana wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shari'o'in musulunci sun mun yawa ba ni wani abu da zan makalkale masa in yi riko da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah kada harshenka ya bushe daga ambatan Allah ya zama kullum harshenka gabban tariyan haka yake danye da ambatan Allah ma'ana kana gama ambatan Allah to ka sake shiga cikin wani ambatan na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa zamu ga kwadaitarwa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da zikirin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Abu Huraira ya ruwato daga gare shi a cikin sahih sahih Muslim yana cewa duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda ya faɗi wannan da safiya sau ɗari ka zauna kai wannan sau ɗari ka faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau ɗari kana da wasu falololi guda hudu na ɗaya kamar ka'yanta bayi ne guda goma falalar da za ka samu kamar za a baka ladan yanta bayi goma na biyu za a baka lada guda ɗari lada za a rubuta maka ɗari sannan za a kankare maka zunubai guda ɗari sannan kuma za ta zama maka hirzi daga shaiɗan a wannan yinin shaiɗan kwata-kwata ba zai kusance ka ba ina masu neman laƙani na maganin musibu to gashi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka faɗi wannan sau ɗari a kullun da safe to har dare yayi babu wani shaidani da zai kusance ka ba maganar aljanu wannan aljani ya kama wani an samu kaza an buge wannan farfadiya da su duk sai Allah ya tsare ka babu makami da ke tsare mutum daga sharrin duniya da lahira da makiya da komai irin wannan zikiri na Allah ka zauna bayan sallar asuba لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير na san duk cikin mu nan ba wanda bai iya wannan ba to ka zauna ka yi guda ɗari za ka samu waɗannan abubuwa manya-manya guda hudu Allah SWT Allah ya samu dace sannan asali a zikiri shine ya kasance da harshe asali to amma duk da haka tuntuntuni cikin halittar Allah shi ma zikiri ne inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun bagani wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار lalle daga cikin halittar sammai da ƙasa da abin da Allah maɗaukaki ya sanya a sama da ƙasa akwai ayoyi ga ma'abuta hankula duk mutumin da yake da hankali to yana da aya yana da abin lura abin izina abin wa'azantuwa a halittar Allah ka zauna wata ran in kana kwance a ƙofar gidanka ko akan dakalinka an ci an ƙoshi an gode wa Allah ka ɗaga kanka in cikin dare ne ka kalli wata ka kalli taurari da yadda Allah ya sakhare su suna nan tun kafin a haife ka tun da kai wayo kake ganin su har yau suna nan ba a taɓa samun matsala a jerinsu ba rana da fitarta da faɗuwarta duk waɗannan abubuwan ka duba bishiyoyi ka duba halittar Allah ka duba halittar kai kanka yadda Allah ya gina ka ka duba awaki da tumaki kajin gidanka kai duk waɗannan Allah ne ya yi su to ka tuna girman Allah wanda ya yi wannan da irin itikani babu kuskure a cikin halittar wannan abin shi ma yana ƙara imani to shi ma zikiri ne daga cikin wato hanyoyin zikiri kuma wani abu ne da ke gangarar da zuciyar mutum ta koma zuwa ga Allah ya tallafo hankalinka ka bar tunanin duniya da ƙawatta ka koma zuwa ga Allah maɗaukaki ka kusance shi hakanan almashiyu ila a'malil birri tafiya zuwa ga ayyukan alheri shi ma zikiri ne al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar yin wa'azi da gargadi da faɗakarwa ka tara mutane ka ilmantar da su shi ma zikiri ne sannan ka duba sarautar Allah da girman Allah yadda ya halitta su kame da muka ambata ɗazu shi ma zikiri ne tsoron Allah firgita saboda yadda Allah yake da girman Allah in ka tuno shi mun taɓa ambatawa a nan a hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an bashi izini ya yi magana ya ba da labari a kan hamalatul arshi masu ɗauke da al'arshin Allah mala'iku da irin girmansu ya ce ɗaya daga cikinsu abin da ke tsakanin wuyansa da shahmatul uzun da ‘yar wannan fatar da take reto a jikin kunnen mutum tsakanin kafaɗar da wannan kunnen ya kai tafiyar shekara ɗari biyar ba ka iya surantawa bakila tafiyar da mutum zai a doki ko a raƙumi ya shekara ɗari biyar yana yi ina za shi a duniyan nan babu ita kanta duniyan nan ba ka shekara ɗari biyar kana yawo a kanta ba to distance ɗin tsakanin wannan kunne da kuma kafaɗa ta mala'ika ɗaya girmansa yadda Allah ya halicce shi to tsakanin wannan gurin ya kai wannan tafiyar shekara ɗari biyar to kuma mu suwaye da har za ka zo wannan ƙasar da muke yawo a kanta mu yi ta fitina muna saɓa wa Allah muna hayaniya mu zagi mutane mu ci mutunci lokaci guda daga Allah ya umarci wani mala'ika ya hure ta gaba ɗaya an rasa ta yadda ka san ƙwayar gero haka take wannan ƙasar da muke kanta a wurin mala'iku to wannan abin sai ya sa maka kacina in wannan haka ita ce halittar mala'ika ɗaya daga cikin mala'iku to yaya wanda ya yi wannan halittar don me ba za a ji tsoronsa ba don me za a riƙa rena shi ya ce a yi abu sai an ga dama a yi ya ce a yi sallah a cikin jam'i ba za ka yi ba ya hana ka abu kaza ba za ka hannu ba ka girmama iyayenka ka zauna da su lafiya ba za ka yi ba ka daina zina ka daina luwatsi ba za ka yi ba ya hana sata ya hana cin amana duk muki ga kuma irin abin da ya mana alkawari na aljanna da wuta wanda gidajen nan biyu banda su babu wani gida gobe kiyama don haka waɗannan abubuwa da tunaninsu shi ma kansa zikiri ne yana ƙara imani a zuciyar mutum haka nan kuma komawa zuwa ga Allah neman taimakon Allah dukkan waɗannan duk shi ma zikiri ne kai dukkanin ibada ta zuci da khashiya da mutum zai ji da taƙawa da haƙuri duk waɗannan ibadoji dukkaninsu zikiri ne amma dukkaninsu daga cikin mafificinsu shine karanta alƙur'ani da salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manya-manyan aiki ka ware lokaci ka karanta alƙur'ani kuma ka yawaita salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka samu girman Allah a zuciyarka sannan kuma za ka samu Allah ɗaukaka maka daraja a wannan rayuwa Allah ɗaukaka mana darajar mu amma duk da haka duk abin da za a yi da harshe in aka yi itilakin zikiri to shi ke fara zuwa kamar da na ambata hailala karanta alkur'ani tasbihi tahlili salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zikirori iri iri al'adkarul mutlaƙa da kuma al'adkarul muƙayyada wanda shari'a ta sakan mana koyaushe ne akwai kuma wanda aka ƙayyade su a wani lokaci na musamman an ce abu kaza shi ake faɗi lokaci kaza to duk wannan ka koye su ka karanta su daga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za ka ga yadda rayuwarka za ta canza amma in ka gafala ya zama cewa ba ka tuna Allah ba abin da ya haɗa ka da Allah sai idan ka ga an yi mutuwa kai ɗan hawayenka kwana kaɗan shi kenan kuma a koma zuwa ga harkoki wannan gafala ce mu daina wannan gafalar mu koma zuwa ga Allah za mu ga canji a rayuwa Allah zai kintsa mana hatta tsarin tattalin arziki ya kyau zaman lafiya ya mana kyau zamantakewar mu a gida ta yi kyau tsakanin mu da matan mu da kyau tsakanin mu da ƴaƴan mu da kyau duk abin da muke so wajen mu'amalolin mu duk su yi kyau saboda tsayuwar da muka yi da zikirin Allah ala bi zikrillah tatma'innul qulub babu inda za ka samu natsuwa idan ba da zikirin Allah ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله كسن يا مسكين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله كتاشي مسكين ما سذكرين الله ما سكوي دا منزن الله صلى الله عليه وسلم الله كقارا من نسوى أزوشيا الله كأرزتامو دا تقوى da kuma tsoronka da koma zuwa gare ka Allah ka nesanta mu daga dukkan abin sharri wanda zai iya bata mana imaninmu ya bata mana alakar mu da kai ya Allah ka ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsayawa akan tafarkin sa Allah ka dora mu akan tafarkin sa har ƙarshen rayuwar mu ya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka yassare mana abin da ya kuntata a rayuwar mu duk wanda ke cikin damuwa a cikin mu ya Allah ka dauke masa damuwarsa Allah ka taimaki shugabannin mu akan daukar matakai da za su yi maganin halin da al الأمة تكتكي ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله